بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أسأل الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
dari syakara ya dari syakara tawakkan Rabiul Awal jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Mekah wa Madinah hari dari Nabi Arba'in Jadiar Lalu kita berdiri ke asyirin berdiri bahwa kita syukur bumi ke asyirin berdiri ke jadinya Menurutkan al-Jabar Menurutkan Mu'ad bin Jabal bin Muhammad Al-Nata Kemudian kita berjalan ke Rasulullah bin Jabal الإنسان إلى رسول الله والرد على أهل والإلحاد والنفر العلامة صالح ابن فوزان الجولاني حفظه الله تعالى ورعاه من الذي أرد به إلى الشرف الإيمان وفي ركن الجهود شيل الإيمان باليوم الآخر عندما يقولون كلامات الله والذي أقوى لأشرفه na alamomi za su kiyama Allah ma ku yi sani da yau da ilimi da kuma da yanzu alamomi za su kiyama Jirgin da ya gabata malin ya yi kare mana jawabin da bayanai dangane da almanhi yau kai ne malin ya mana bayanai a kan addajjal wani ne jami'a kuma ya zo da yin jirgin da ke da yana wannan yana daga cikin jirgin abin da al'ummar musulmi ke tattaunawa a kalla bayani dangane da abin da ya shafi addajjal da kuma lokacin da zai zo da kuma irin yadda tasiri wani tasiri da zai yi a lokacin da zai bayyana Allah ka gaya da imani النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحدهما إلى ولا تنجد من بيان أبا الدجال كي هذا لما سوى من الدجال كان الإنسان هدى بيان الإيمان أوائل المقرانة دوجل يا يا كارث يا قبرك ya kuma koma da imani da shi da su ƙara kuma makafi wannan yana da cikin fitina wacce ɗan adam ya same ta wannan da yake ya sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya karɓi ya san cewa idan da ya muku ya zo yin dariya ta sallar da to kada ya kuskure ya sallame wannan sallar har sai ya nemi tsarin Allah daga abubuwa guda hudu يجي اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال سمو الدجال لنا شر مما سوى ومن به سوء وإنما لم يجد فيها من سوء كحشد الدعوة لا تارجع أن يموت الدعوة Allah madaukakin sarki ne kan da shi. Dajjali wata halitta ne wacce Allah madaukakin sarki ne da ba su ne ba. shi bai yarda haihuwar shi za a yi ba yana nan already yana nan a raye a yanzu haka Allah ya riga ya halitta shi mutum suwa ya iyayen kaza amma hatta annabawa da manzanni da suka rigayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zuwa manzon Allah yana cewa babu wani annabi daga cikin annabawa da manzanni face shi da ya gargaɗi mutanensa game da dajjal sun ɗauka zai bayyana a zamanin su kafin mutum ya gane shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da ya biyo bayan shi kuma sai ya zo da waɗannan bayanai kai da ya cewa a dinga an yi wato neman tsarin Allah daga fitina ta dajjal daga cikin abin da ya karanta da ni shine wanda ya haddace ayoyi goma farko na suratul kahfi Allah ya tsare shi daga fitinar dajjal Allah ka tsare to dajjal kamar da ya yi abin da ya yi wannan take cikin mukaddimar saboda shi malami bai yi mana wannan mukaddimar dalla dalla da bayani a kanta ba ina fata an gani amma yana da bayani yana da buƙatar ya zama mun san da wannan dalilin da yasa muka san wannan bayani saboda mu gane cewa da jami'in da ke yana nan a rayuwa ina fata an gani imam abu dawuda ya fitar da hadisi daga samun musulmi da kai Allah ya ƙara masa yadda shi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tashi zuwa sallar isha'i sai ya kince ta sallar isha'i haske da lokacin dare ne tsawo ya tafi sannan manzon Allah ya yi ya sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya kince da gida sai ya yi abin da ya tsare ni kuka ga wani da wuri ba wani hadisi ne wani labari ne wani da tamim addani ya karɓar da ni wannan labari mutum ne wanda ya zo daga cikin tsibiri daga cikin tsibirai na cikin tekuna a nan wurin yake rayuwa da kirista ne yana harka irin ta kasuwanci a harka ta tafiye-tafiye a cikin tekuna suna zuwa daga wannan kogi zuwa wannan misali a ce daga Atlantic Ocean zuwa Pacific Ocean zuwa wurare in waɗanda Indian Ocean zuwa in waɗanda wuraren to duk inda ake da wani tsibiri to nan ke yawon harkar kasuwanci su da sauransu to tamimin ibn Auf ad-Dari sai ya karɓar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam labarin da yana ba shi labari ina fata an gane sai mun zo Allah shi abin da ya tsare ni labarin Khalid ibn Auf الدارمي كبير ابن أو الدارمي وترانا من أسين تبيع أسين تبيع كوي تبيع وتمع لا قاس ما تم هل ينا كم أتا قدر بن من الله قاس ما تم هل ينا كم أتا قال إيش تماما ما أنت واسكت لي سكتي أنا الجذابة لي دباشي مياه ومياه نفت عن ذلك سيتي اذهب إلى ذلك القصر سيتي لي كزو وانشان أين هو كزو جي وانشان ببن جدا تكتب a wajen riwayar ta daban abin da ya faru shi ne ba wannan wurin da yake zuwa ba jirgin ruwan su ne ya ainihin wato yi tasiri wajen tsacewa daga hanya irin jirgin ruwa ta juya ta juya jirgin nasu ka san da jirgin ruwa ta irin wannan jirgin jirgin na tsacewa daga nan da ya kan hanya yi wani wurin gaba to sai ta kai su wannan wurin sai ce da sai ce da su ku zo mu je wannan wancan babban gidan ina fata an gane wannan yace sai na shiga cikin wannan wurin ke sai na samu wani mutum yana jan gashin sa amma an daddaure shi da katoci kuma girman shi kaman in ka daga sama kanka sama za ga kaman ya tukar sama har zuwa ƙasa a cikin wannan ɗakin gida a cikin wannan island ɗin sai na ce da shi waye kai in ji kalil ibn aus ad-dari sai ce ana dajjal ni ne dajjal ke jama'a kun mahallin shahidin mu ko ashe dajjal nan ba wai haihuwar shi za a yi ba yana nan a yana nan a rayu sai ka ce a ni ne biyar sai ka ce shi kharaja nabiyyun ummiyyin ba'd sai ka ce shi ne au yace wannan annabi da zai fito daga cikin larabawa da ba iya karatu da rubutu ba ya bayyana قلت نعم نجد ذلك يا بينا قال لي أطاعوه أطاعوه أم عصوه sun masa biyayya ko sun saba masa qultu bal ata'u insha Allah sun yi masa biyayya sai da zai yi shi qala la ta khairul lahu wannan shi ne mafi alheri a gare su idan sun bi shi wannan shi ne labarin farko ina fata an gane a wajen bayan ta daban da ya ji na yi cewa wata rana ta ce sai sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah ya yi sallah sai ya zauna a kan bidari manzon Allah yana da sallah sai ya ce mu ya ce mana kai jama'a kowa ya zauna a inda yake ashe ka'ida idan ka zo masallaci da yana da jawabi ya ce jama'a kowa ya zauna inda yake in kai ne liman da kai mu ayi biyayya kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya yace da jama'a kowa ya zauna a cikin jini sai mu zama yake da su hal tadawuna lina jama'atukum shin kun san me yasa na tara ku a nan qalu Allah wa rasuluhu a'lam kace Allah da manzon sa kai qala sai mu zama yake shi yace da su in ma jama'atukum li rabbati wa la rabb ba na tara ku don wani abu na firgici bane ko wani abu na kwaɗayi na samun rahmar Allah ولكن جماعتكم أن سليم الدارية كان رجلا نصرانيا شيك من بن أوس الدارية في شركه كيسة فجاء فبايع وأسلم سيدي بايع من كيسة وحدثني حديثا سيدان وإلى باري وافق الذي حدثتكم عن الدجال سيدا باري ثم يجاز سيد أبي بن باري جمد الرجال من جد حدثني انه رجل في قبيله بحريه مع ثلاثين رجلا من نقل وجذام فلعب به الموت سحرا في البحر وارقوا الى جزيره فيها مغرب الشمس فجلسوا في نفر السفينه فدخلوا الجزيره فلقيتهم جاده اهلا كثيره الشعر قالوا قالوا ويلك ما انت قال انا الجذاب يقول جد ابن طالب tsawon wata guda suna yawo a cikin tekun nan sun kasa gane mana ƙarshe sai jirgin ya ce da su zuwa wannan wurin ina fata an gane bayan sun shiga wannan garin su haɗa wannan dabbar ta ce wa duk ce ce mai leƙen asiri ce ita sai ce ku zo mu je wajen wani mutum a cikin wancan gidan ina fata an gane wannan to don haka sai suka shiga wannan gida har suka je suka ga dajjal a wannan wuri to a lokacin da suka je wajen dajjal a daidai wannan wurin sun shiga wajen shi yake faɗi da fihi a'zamu insanin ra'aynahu qattu khalqan wa ashaddahu withaqan majmu'atu yadahu ila unsi yace na ga halittar wani mutumin da ban taɓa ganin mutum da irin girman sa mutum ne gabje kuma mutumin nan an daddaure shi da katoci yana zaune an tattaure shi a katoci hannayensa an tattaure sa ta a jikin a jikin wuyansa shi da jaji ina fata an gane wannan sai yi gaba da cewa sai an mutu wannan hadisi to shi da jaji bayan ya kalli cewa annabi karshe ya zo ya bayyana ta ce shi ne da sauran labaran sai kuma ya ƙara tambayar su. Ikin kishin akwai wani wuri mai suna nasiri da lisan har yanzu ana samun jirgin a wani wuri da kuma wani wuri mai suna ayin zabar an gane wannan ne da kuma da kuma tambaye shi game da annabi sallallahu alaihi wa sallam sai shi da su inni ana al-nasihu ni ne nasihin dajjal in shi dajjal وإنه يشك أن يوزن لي الخروج كما إنا قبل دأبان داما أجدو إنك عن ذلك تو النبي صلى الله عليه وسلم في باب العباد شاول يوم يكون يولي هنا كفى الشام كوكم هنا كفى اليمن كي يكي هنا ما توزن قبل يمكن كفيك ذلك أدي ولي يمكن ومن وين الجبل هجو الباب وين الجبل ina ba ta gane muhallin shahid da ya gane ne wannan bayani shine mu gane cewa da gidan wannan bayani da ya yi duk wani kitchen da za a yi a ce an zo da wani ko an haifi wani ga shi an nuna da wani yana da wani a saman goshin sa tsakiya shi da jari ba haka yake ba shi da jari halitta yake cikin sarki sai dai gashin kanka dai rigar barni mai dunkulattun gashin da rigar da turawa ko larabawa haka kuma gashin nashi yana yana zuwa zuwa irin kamar rawaya rawaya haka ba baki bane sosai sannan kuma ido ɗaya yake da shi in da zarar yake maka a'awar shi ne mutum mai ido na mai ido ɗaya yana da ɗaya kuma ya zo baya da ya sai shi a'awar na fata an gani cikin duk wanda ya kawo maka da wani drawing ko wani wani abu da yake da wani ido tsakiya tsakiyar kai haka to wannan ba zai da kiri na maka ba ina fata mun gane da jama'a Allah ta'ala ya san ya shi to ma da shi a tsari ɗaya daga cikin manya-manyan alamun da shi alkiyama horon da jari akwai fitowar da jari Allah ta mana da shi المسيح الدجال والخاتم كذاب مسيح الضلالة نعوذ بالله من شره ماذا يسمي دجال من شافتر البركة من شافتر الجلو والخاتم هو الفتنني الكذاب هو مقيس لم ذكر الدجال دام فيه مقيس mutum da zai zo da wani abu ne kama da gaskiya ya nuna maka yanzu kamar yin wannan malamai na bid'a da ke nuna mutane cewa wannan abin alheri ne alhali ba alheri ba wannan abin addini ne alhali ba addini ne ko dajjalu da hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa za a samu mutane su ku dajjaluna masu yawan ayyan balai amma su da amfani da wannan damar da ilimin da Allah ya ba su na magana da mutane gabarin hanyar Allah Allah ka tsare shi musibin bala shi ne annabi na Allah na'udhu billahi min fitnatihi muna neman barin Allah da fitnarsa فقد أنزل ربه الأنبياء عليه الصلاة والسلام أقواما ذكر من يضاوى من ذنبه سن جرجتي الأمة سن جمد اليوم النبي وحج ربه umar su ma al'ummomin sun dinga gargaɗin junansu a kan mai a kan mai irin wannan jiyari wa bayyana hausara kuma sun bayyana ainihin wato gobensa wa haddara min nabiyyina muhammad sallallahu alaihi wa sallam akbar amma ne duk sun annabawan nan da waɗanda suka gabata babu wani da ya yawaita yi wa mutane gargaɗi da jamfurni da tsoratarwa a kan dajjal kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bayyana awsafahu wa na'tahu bi ummati ya yi bayanan sifofinsa da kuma yanayinsa nu'utan la takhfa ala dhira irin sifantawar da babu wani mutum mai basira ma'abocin ilimi na zuci shine basira kun san akwai bin tsakanin albasaru da albasira menene wannan na'am idan kace al-basar shine ne gani na ido al-basira shine ilimi na ne na zuci shi sa idan Allah ya tashi bayani game da waɗanda suka mata me yake cewa me yake cewa da daga nan hmm basira ko gani أفمن يسير في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور سبع جانب يقاتل أكرر wannan abin da ke cikin zukatan mutane na fata an gane wannan shi ne yake maka cewa ألا تحدث عن يوسف من الإيمان وقال كل المؤمن يخرج من الجن ضعفان إمام وذكره يبأس من ذكره أنه يخرج من ضعفان شوى شوى الذي قال من ذكره وولد به من ضعفان ضعفان ليلة تكون التي تتجرى الآيات نفت عن ذلك وأن الحديث هنا يأتي حديثنا جبوليو سريبيو كثلاثين نوعا كثلاثين نوعا وفي صحيح مسلم يبعث في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه مرفوعا بل أنس بن مالك ألا مدوكة سلفي يقارى مدوكة لأنس بن مالك من يتبع الدجال أنس مالك بن منظم الله صلى الله عليه وسلم ياتي يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفا ذا أسامي متان يهودا ونبر أصبهان أصبهان شما قريب لنا ننسجني على تذكر الأيام هكذا سبعون ألفا za a samu mudawa guda dubu saba'in alaihim tsayarila a kan su akwai tsayarila a tsayarila da su wata guda ce wata irin yahuda ne ke kainawa a kan su haka kusan guda ce da ake ɗauka ta wata ƴan ran ɗin guda haka ko ita ba ta ita ba guda ba kuma to a kan suna ɗauke da irin wannan ainihin wasu irin guda a saman kansu سوري والقيام اليومي مسيح الدجال الله كمان الجو abin da zai ba ku mamaki jama'a shi ne shi wannan abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa game da ainihin wato dajjal to abin nan tabbas ne zai faru zai faru yanzu a duniya babu wani gari ko wata ƙasa inda bayani ne yake zuwa ya haja kolinsa ya ji daɗi ya more kamar wannan gari na Asahan a ƙasar Iran. Yanzu haka, jihar gaba ɗaya ku sun kai guda wasu. Duk wani da ya ya kore shi a wata ƙasa, to ni ta ci kawai sai ya faɗa can kawai. Ko da yake za a ba shi dama, ya je zauna a nan Asahan ya shiga da rayuwarsa. Ina fata an gane wannan. Allah na kuma duk sarki da yana da imani za ka zama a kulli waɗanda za ka fara musu jari su ne ainihin wasu waɗannan mutane ina fata an gane Allah ta'ala ya kare shi wannan hadisi imam muslim ya tsare shi Allah baka yi da dubu biyu da tara da arba'in da hudu wa sunniyar masih an sanya mai suna al-masih ne لأن عينه ممسوحة سبب إذا لا مجادة أشافتك با ما فينا أقول بايرو لا تشي يا سام مكلا بني الجنة أقول كوي أقيم فلما من المنوي أشافتك كريش إيو إيش لأنه وقيل وما لم شيء أنه يمسح الأرض سبب ينا شافت أتا أي يتطلعها ينا ينشي أتا ma'ana zai kara da duniya kowane zuwa da samu tafiya ce kuma zai rinke ta mana yadda ka san iska zai dinga bugawa ya je nan ya je nan ya je nan ya je nan so wasu kwanaki ne za a yi wanda ne na cikin ne ya ne bayanin cewa idan kwanaki suka zo haka zai dinga yawo ƙasa ƙasa gari gari ranar farko da zai zo rana ce kamar shekara yini guda ne amma shekara za a yi cur kwana ɗari uku da sittin cur rana ba ta faɗi ba haskaka da ya annabi muhammad ya rasulullah ya zani azumi ya zani sallah to zalla shi mutum da kaddara da yayi lokaci ina fata an gane haka wasu malamai suka ce wasu ne dajjal wasu malamai shi an yi an yi yana suna dajjal ne min al-jahil al-jahil huwa al-khalaq الدجل شيني خلق شيني أبني ورودا نبت عن ذلك يقال دجل أكل شيء دجل إذا خلق وموه إذا أكل شاب لأبو أكل رودا دشي أنا مجد بقى إيه جاني أبني أفكر ليه كماذا سيأتي دجل والدجال ودجال على وزن فعال دجال أكن شيش دجال لي على وزن فعال من من أبنية المبالغة لقسم جل إليه المبالغة نكي وابتقى معنى من يور نوتر دبتاني قبل من الله سوى لمكين يشي بيشي مكشيني الله أشعكيني الله إيه تبدو لرانا لكم فالتا تيشكيرانا kuma fito ta yamma a lokacin da ta kama hanya yiwu ko ta kowa ta mata fito ta yamma ki fitan mana tsirrai in ka fita yanzu nan a shuka yanzu nan ya girma yanzu nan a girba zai ce ke kaza kwaya shiga fito kai kaza a lokacin komai zai faru Allah ya riga ya ba shi wannan yiwuwa to kaga wani abu ne wanda yake gaggawar yin sa ko babu yin da ba zai kana ɗaya ba a duniya ran ta ka tam sai ya yanke kowane yanki na duniya sai ya yanke in da kawai ba zai iya shiga ba makka da madina ka Allahu akbar manzo Allah ya gaskiya shi yasa manzo Allah ya fa man istata'a minkum an yamuta bi madinati fajfa duk wanda ke da hali ne zai mutu a madina to ya aikata haka Allah ka samu cikin imani Allah ka samu cikin kashi malin shi gaba da cewa wannan yana daga cikin jini na ainihin wato fi'ilai na mubalaga kamar fa'al inna rabbaka fa'alun liman lalle ubangijinka me yawan aikata abin da ya so ne abin da ka ce fa'alun aka ce fa'alun kaga an yi ƙari wanda malamai ke cewa ziyaratul mabna tadullu ala ziyaratin fil ma'ana yin ƙari da yin kalma yana nuna ƙari wajen girman ma'anarta ai yukthiru minhu al-kadhiba wa at-tanbih shi da jar zai yawaita yin ƙarirai da kuma rudar da mutane ya rudar da su gaba ɗaya su kasa gane asalin hanyar Allah su bi shi su halaka wa huwa yakhruju fi zamanin nahi shi da jar zai fito ne a zamanin wa a zamanin imamu mahdi قال الحافظ ابن كثير الحافظ ابن كثير تضمن لي شين اسماعيل ابن عمر القرشي الله من كثير بلقي جبت في جامع الجامعة ابن كثير يشي ثم يؤذن له أي الدجال في الخروج في آخر الزمان yana ba da labari a cikin littafin na al-bidayah wa nihaya ki san da shi alwa da jan idri fitowa a ƙarshen zamani yadhahu awwalan fi surati malik min al-muluk al-jababira farko ya fara bayyana shi a cikin wani sarki daga cikin sarakuna masu ƙazaita masu ƙarfin mulki masu kama karya kuma ya jere ruwa ana nan ana zai ji shi ba annabi ne kuma ya jere ruwa sannan kuma zai yi da awar cewa shi Allah ne ma ina fata an gani fa yattabi'uhu ala dhalika al-jahlatu min bani adam wa tighan ana nan ya sami jahilai daga cikin yan adam sai su bi shi والضغام من الرعاء والعوام sannan a samu wasu daga cikin ainihin wato taron makiyaya mutanen da ba za su ga mutane mutane yan daji an gane wannan me za ki yarda shi kamar da ce kauyawa kenan ko mutanen da suke zama a daji suna kiwon awaki da kuma ba su da wata masaniya kamar ilimin addini wal awwam da kamar da mutane irin da kake gani a cikin yanzu duk wani abu da ake yi sai ka jadda wani kawai shi ne da komai kamar da ake yi waƙa nan ko inda kake kiɗa ko inda kake ne ne tafi nan ne nan ne ko to haka ake yi manzo Allah ya yi dama ya faɗi cewa za a samu daga cikin al'umma ta waɗanda suke yi ne yastahilluna al-hira wal hayy wal ma'azifa za a samu mutane cikin halatta zina da fayin shifafin alhariri da kuma kiɗa kiɗa ma kiɗa sai ya zama kamar addini ma kaga wasu sun zama sun zama da shi ma ya zama addini Allah ka tsare mana imani Allah ka tsare mana zuriya ya Allah duk wanda yake yin wannan abin da kyawu mai san cewa son Allah ne yake zuwa ga wannan Allah ka fahimtar da shi duk wanda yake wannan abin da sunan sun fahimta su a fahimtar su san Allah ne san manzon Allah ne Allah ka fahimtar da su ka gane su gaskiya ka fadda su daga wancan hanyar ka gane su addini su mutakan sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu zuciya ma Allah ka shige su mu yi a shi gaba ɗaya a gyaru ko Allah ka mana ainihin wato mai kyau mari ne suka bada cewa wa yuqalibuhu wa yawuddu alayhi man hadahu Allah min salihin wa wa hibbu Allah mustaqim sannan akwai waɗanda za su saba masa su mai da masa da martani su waye waɗannan man hadahu Allah duk wanda Allah ya shirya shi min as-salihin daga cikin salihan bayi ko wa hibbillahi mutaqina da kuma dan kungiyar Allah masu tsoron Allah ai akwai kungiyar Allah ko ko babu akwai Allah ta'ala ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun shi wadannan su ne yan kungiyar Allah ku saurara yan ƙungiyar Allah su ne masu samun babban rabo a lahira Allah ta samu shi to waɗannan yan ƙungiyar Allah ne masu tsoron Allah ba hanyar layi na ƙasar Lebanon ba eh wannan ƙungiyar ta Iliya ina fata an gani eh ana magana hizbullahi al-muttaqin ne masu tsoron Allah haka ne wa yaqdamu fa ya'khudhu al-bilada baladan baladan daga cikin fara kowa yana mamaya yana cinye garuruwa yana cinye manyan garuruwa da da ƙauyuka da birane wa hisnan hisnan da manya manyan ganoyi na garuruwa suna cikin yawon tsaro iri daban-daban duk zai je kwankarin waɗannan wurare shi ne zai ja kwanka ko zai kwankarin waɗannan wurare ma'ana zai ci su da yaƙi su koma gaba ɗaya suna bin shi ya zama shi ne jagora a wannan wuri domin gano wannan ya kaliman ta kaliman kuma zai yanka ta kowane tsibiri da kowane yanki yanki na duniya ta yaji Allahu akbar wa kawratan kawra kuma kowane yanki da sako sai da biyan ya shiga a hadisin da ya zo a cikin muslim yana cewa abin da zai fushi shine waka waƙe-waƙe da yake da ke waɗanda su fara fara bin su ne ƙananan yara da ƴan samari daga nan kuma sai dan mata sai matan su zan fara bin dajjal a ita wannan kaɗa kaɗan mana ana raye-raye ana tsalle-tsalle to shi ka ɗinka a wannan yanayin to sai ka ta kuka kuma ka bi Allah ta'ala ya shigar da kai hanya mai rijiya shi yasa babu abin da ya fi wa bawa roƙon shirya daga wurin Allah domin duk wanda Allah ya shirya da shi to wannan ba ya da shi Allah ya shirya da dalilin da yasa kenan Allah subhanahu wa ta'ala da sa Allah ta'ala ya sa akan ta kafa ta kenan ihdina siratal mustaqim to amma wannan yana karantawa ne ba da ma'ana ba makarantawa ne ka gwani zai da gauni bai ma san ma'anar abin da ke karanta Allah ka tare mu malin shi game da cewa wala yabqa baladun min al-buldan illa waqa'ahu bi khayrihi ورجل ورجله غير مكة والمدينة باب wani gari daga cikin garuruwa ko birane da suka da a duniya fatiri da jihar ya taka ya je wannan gari da rundunarsa mahaya dawaki da abubuwan hawa da mantarya a ƙasa su ne wani da wani da ke magana ko wani da dama Allah ya ba mu labarin fasarin shi dan ko لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتملن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤهم جزاء منصورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك أقول ما ورجل ورجل دمها يا دوالي دوالي كثيرة أكثر haka za a samu mutum jina babba suna bin a baya amma inda ba zai shiga ba ghayra makkata wal madina balle makka balle madina wa muddata wa muddata maqamihi fil ardi 40 yawman tsawon kwanakin da zai a duniya ba kakkaf in ya bayyana kwana 40 kacal an gane to amma yaya yawon kadan za a zo a yi wani wani yini mai kamar shekara wa yawon ka juma'a wani yinin kuma mai tsawon kamar juma'a daya kamar sati daya tsawon sati daya wani wa yawon ka shara wani yinin kamar wata daya wa yawon ka juma'a wani yinin kamar sati guda wa sa'ira ayyami ka ayyami na ilahi sauran kwanaki kuma kamar kwanakin mutane waɗannan da ke shuɗewa wa ma'adi dalika sanatan wa shahrani wa nisf abin da zai in kai lissafa gaba ɗaya abin da zai yi da wannan kwanaki da zai shi ne zai shekara ɗaya da wata biyar shekara ɗaya da wata biyu da rabi amma a wannan lokacin sai ya furge da duniya gaba ɗayanta kowane lokaci za ku mara Allah ka sani mai imani وقد خلق الله على يديه خوارق كثيرة الله ملك في سبيل الله لشوة أبوبوا ما سأيه وتساب الآلة أبوبوا ذكي جيان كم شكو لكما خير هكا لمتوب wanda kake gani ba a bane ma wanda yake yiwuwa abin da ya saba wa al'ada misali yanzu nan kawai a yadda mushin mushin misali ka taba ganin wani gara da mace ce duk wanda ake yi ƙarƙarƙar wanda shaka ake cewa wani wani yi kaza ne ya yi kaza duk ƙarya ne shafa labari ne ko ake daya ba wanda taba gani kwan taba gani kan taba gani amma qur'ani ya bada labari a cikin baqara ko ثم بعثناهم من بعد موتكم la'allakum tashkurun annabi ibrahim aka ce ne tsuntsa ya yi ya ta ya je ya watsa ya raba ya takuda naman ya raba ta kan duwatsu daban-daban kuma da'uhun ya ya'ti naka sa'ya ga labarin uzairi da yaje wani gari au kan ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatu ala urushiha shi wa Allah ya tafi shi hade ka tashi jami'a har ya tashi ya yare ya zama kasusuwa komai da komai wannan iko Allah amma haka Allah subhanahu wa ta'ala zai danka maka ainihin wato wannan wannan abin da ya saba wa al'ada ta da gobe da jari ya shiga da barkama a cikin ka saboda kawai ku tuna ga mutane yudillu biha man yasha'u min khalqihi wanda Allah zai batar da waɗanda ya zo daga cikin bayi ta hanyar dajjal wa yuthabbitu ma'aha al-mu'minun amma bayan Allah muminai za su tabbata a kan imanin su فيزدادون إيمانا مع إيمانهم da na gaske ku ƙara imani tare da imani ke ce shi wa hudan ila hudahu ka da shiriya a kan shirkar su jawabin gane na ibo nan mun ba ni gurin kwana insha Allah ta'ala mahallin shayar jama'an kalla a cikin Qur'ani mai girma Allah ya yi wani bayani mai kama hankali da kuma wa'azi mai girma a ƙarshen surar Maryam. Da Allah ya ba mu labari, yana ba mu labari game da waɗanda suka kafafe. Allah ya ce da yawa mun halakar da waɗanda suka bashe. Kun ashaddu minni ashaddu minhum a wa kam ahlakna min qablihim ahsanu asasan wariya sun fi ku duk wata ni'ima sun fi ku san jiki sun fi ku tarin dukiya sun fi ku komai amma Allah ce da yawan sun halakar da su to da suka yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sai Allah ya ce wa Allah qul ya ce wa Allah da ya musu man kana fil dalalati kamar addu'a ce tsakanin mu da mu duk wanda ke kan shi duk wanda ke kan mata فليمدد له الرحمن مدا كمان كثير من الدعاء ألا يقارى مشي يوم مدى حتى إذا رأوا ما يوعدون حتى إذا أبن دعك يسأل قول لي فنزنا عذاب الله إما العذاب وإما الساعة قولي إذا ما عذابها تابو كدن كدن ألوك سبادة من جوا قول مع القيامة تقول فسيقولون أهم فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف جملا ده فالنص سيء وامين لشر المتي او الله كما يفرم لي رجنا تياتي كوتا شيلانو كوتا شيغبا sai Allah ce wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda kuma ka ga ya muku ka fata ce duk wanda yake jin shari'a to Allah ya ƙara mana shari'a ta shari'arsa na fata an gane wannan wal baqi as-salihatu khayrun 'inda rabbika thawaban wa khayrun maradda to kaga ali sai yana maka wannan shi yasa walladheena ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum duk wanda ya da fatin shari'a Allah ya ce za mu ƙara mana shari'a ta shari'arsa kuma za mu ba su takawar jin tsoron Allah su ne kiyaye ya koshi. Jama'a wannan kai ya ishe ka ka gane cewa roƙon Allah shirya da tabbatuwa akan addini abin ne da ba zai taɓa yi cewa a bakin musulmi da shi ba. Wanda ya yi ya sami ya sami tsira a duniya da kuma lafiya da gida. Shi ya sa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan addu'a. yana cewa ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik ya ne zuciya zukata ka tabbatar da zuciyata a kan addininka a wata riwayar ya musarrifal qulubi Allah ya ne sarrafa zukata ne jijju ya ne da dukkan zamani da ga dama sarrif qalbi ala ta'atik Allah ka sarrafa zuciyata akan da'a da biyar da dole ne ya ne yayin wannan ummu salama radiyallahu anha ma tar manzo Allah ta ce ya rasulullah ma akthara ma tad'u bi hadhihi da'wa ya kake yayin wannan addu'a kana yayin wannan addu'a sai manzo Allah ya ce to ai in banda abinki babu wani mutum da cikin mutane face zuciyar shi tana hannun in ya zo Allah in ya ga dama da ni kadda yake akan hanyar zuciya in ya ga dama ya kawar da ita ga barin hanya mai sha mutum ya bata shi yasa magabata ba sa wasa da addu'ar nan ta manzon Allah Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina manzon Allah yana yin wannan addu'a kada ka cinta kullum ma da zantuka muri Allah ya nuna wa ka shiriya da takawa shi tsare dokokin Allah wal'afaf da kuma kamewa da kwaɗayi Allah ya baka kana'a ya wadata ka da zuciya wadatar da kai da bare bin bayan Allah ta ne yin bukatun ka a wurin su sannan ne wal ghina kuma Allah ya baka wadata wadata guda biyu ya wadata ka wadata ta zahiri kuma ya wadata ka da wadata zuci kamar yadda manzo Allah yake cewa qad aslah man aslama wa rujqa kafafan wa qanna'ahu Allah ma atah tabbas ya rabota duk wanda ya musulunta ya yi kauya ga Allah aka azurta shi da arzikin rufin asiri kuma Allah ya wadatar da zuciyar shi abin da aka bashi cewa ya yarda wannan ni'ima ce daga wurin Allah Allah ya dunya mu da shi bayan da bari Allah ta'ala ya gatar da mu da tsare mu da wannan ni'ima Allah muna roƙonka wannan hali a kan mutunci ta Najeriya Allah ta'ala ka dawo mai da ita a mafi kyawun yanayi ya Allah muna roƙonka ya Allah waɗannan bayinka da suke gallaza wa al'umma suke kashe su su sace dukiyoyinsu su ƙona musu dukiyoyi su zina da ƴaƴan mutane su aikata ɓarna a bayan ƙasa ya Allah bayinka ne Allah ka rubuta su Allah ka haɗa junan su faɗa Allah ka tsare dukkan wani musulmi daga wutar fitinar su ya Allah ne ne ƙoƙarin kunna mana wutar fitina a wannan ƙasa ta mu Allah ka ƙona shi da wutar fitinar Allah ka tsare yarunka da garuruwan su da dukiyoyin su da imani Allah muna roƙonka ka ɗauke mana wannan bala'i da tsadar rayuwa Allah ka tsare ka ɗauke mana wannan tsanani da muke ciki na mugun yanayin tsarin mulki da gudanarwa Allah ta ala kashe shugabanni ka shirya mana da su ya Allah ka gyara mana su ka sa su mana abin da ya zo samun ci gaba da gare mu a duniya da lahira mu samu kyakkyawar rayuwa a duniya da kuma lahira da gida Allah ta'ala ka dai yana imanin mu subhanahu wa ta'ala wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
يا الصلاة